الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتحة وعلى آله وصحبه وسلم إلى ميلاد الله مكين ثم السلام عليكم ورحمة الله za mu ci gaba da karatun kawkabin saɗi ina ne za a tashi a kawkabin saɗi yana cikin kalmomi ko amma ala ya azu wa fi'ilun allili allili da za a tashi ko bismillah rahman rahim أما ألا يألو ففعل ألل بأن تجاوز ابتدع استعلم دلي الفاء للسبب والتأكيد بحسب المكان والترتيب وفي لظرفي المكان والزمن وكإلى ألا وما والباء ومن واللام والتوكيد ثم كيك أن واللام كل فيه الاستغراق عن لمفردات النقل والمؤرف جمعا وأجزاء مفرد مؤرف قلت وإن في حيز النفي أتت كالسابق فعل نوع أداة كان فتوجه النفي إلى الشمول ثم أثبت للبعر وإلا فليقم تقوم تاشر إليه تساس اللام علل بأن سي كلمة ta gaba wadda za a yi bayani a kanta a wato ita ce an ita ce an wadda ba ita an dinnan ita ce a wato kalma ta goma sha shida a cikin kalmomin da ake bayanin su ko ake so a bayani a kansu a wannan babin ita an takan zo don ta'alili wato don nuna dalili a kan abu ko sababi na abu ina misali kamar faɗin kafirai a haƙƙin annabin su cewa wa ma nanu bi tariki alihatina an ƙaulik to an ƙaulik a nan kamar an ce liƙaulika magana duk da za ka yi mana ba za ta samu bagguma kanmu ba in ji kafiran nan وما نحن بتارك آلهتنا أم قولك أن أنا تازو دن تأليلي تجاوز هكذا تكرزو دم أنا مجاوزة wanda a duk ma'anonin an ma'anar da ta fi shura ita ce ta zo da mujawaza kamar ramaitu sahama alil kausi na harba kibiya daga jikin baka ibtadi takan zo kuma da ma'anar min shine ibtidai kamar fa ubangiji وهو الذي يقبل التوبة عن عباده عن عباده كما أنت من عباده توبة نتزود جوجا باي استعلي تكذود معنى الله كما فد مواجي لا ابن أمك لا أفرلت فيها سبب أني ولا أنت دياني فتهزوني لا أفرلت فيها سبب أني كما يأتي علي أنا آه واتو أن تزود استعلائي ibdili takan zo kuma da ma'anar badali kamar faɗin ubangiji la tajzi nafsun an nafsin shay'a to kamar ce badala nafsin wata rai ba ta iya yin wani abu a wannan ranar a maimakon wata ran kowa a wannan ranar ta kansa yake to alfa'u sai kalma ta goma sha bakwai ita ce fa fa fa fa ita fa wannan bibiyar qur'ani da duk kalmomin qur'ani fa irin wannan ta zo guri nawa a qur'ani ta kai dubu ko ba ta kai ba ta kai guda nawa fa fa yanzu misali a suratul baqara ga fatalaka adam ya rabi kalma ta fata ba alai fa in ma ya tiyar da kun fa man tabi a hudaya ya bari zan so da yi mata lafiya an afa alaikum وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون آمنوا ما أنزلت صادقا ولا تكونوا أول لا تشتروا بآياتي وإياي ولا تكونوا صدقا بالباطل وتكتموا a surar bakara fa fa fa ta kai guda nawa wacce ce ta farko to ita fa tana zuwa da ma'anoni lissababi takan zo wani wakacin don nuna sababi a wani wakacin fa takan zo don nuna sababi misali inda yake ta zo don nuna sababi kamar fadin ubangiji sani wata'ala a suratul kasasi fawa kazahu musa faƙara alai fawa kazahu musa faƙara alai faƙara fa'anan ta zo ne don sababi sababin dukan da annabi musa yi wa wannan isra'il wannan kibdiyin sai ko ya kashe shi faƙara fa'anan ta zo ne don sababi wata a gebe tana zuwa don ya nuna wani abu ya zo bayan wani wato a yi adafi da ita bi a sarin makami amma fa a zamo ko abinda ya zo din a gurbin na farkon abinda aka ɗabta a kansa ya zo amma fa anan don an faɗi haka ya kamata komai a bashi matsayinsa yanzu misali in an ce ja a zaidun fahar da amru zaidu ya zo sai amru ya fito to wannan kaga zuwan zaido da fitowa amru ta yi ma gaba daya bai fi minti daya ba ko sai zamo bai fi minti daya ba tsakanin zuwan zaido da fitowa amru a sai a ce ba a samu jinkiri ba kenan amma ta yiwu idan zaido ya zo kafin amru ya fito aka yi rabin awa ai wannan a iya cewa an samu jinkiri yauwa ta yiwu a ce ai an samu jinkiri a sannan ko ta yiwu a rabin awa a ce zaido ya fito ma ko amur ya fito ya sallami zai do hayye wani abin daban ko amma idan misali aka ce ta zawwaja zaidun fawuli da lahu zaidu yana aure sai aka haifa masa da Allah za ta yi a ce matar tana zuwa gidan ran nan ta haihu a haba ba ta zo gidan da naƙuda ba ne ko amma dai idan da zuwan ta gidan masalan ana wata goma sai ta haihu kaga ana cewa da auren nasa da haihuwar ba a sami jinkiri ba yawa shi yasa a koyaushe irin wannan an ce ta'akibi to ana duban akan me ake magana dan inda yake ta'akibi a wannan matsalar a waccan matsalar ba zai zama ta'akibi ba dan kome da matsayinsa da yanda yake ko shi ne bi hasbul makami wa tartibi da kuma jerantawa inda fa ta zo wajen adafi tana nuna jerantawa aha je za jerantawa wallahi sai kuma kalma ta goma sha takwas ita ce lami la wadda ita a fatiha ma akwai ta ko fa ita da muka faɗa yanzu babu ita a fatiha ko fa fa fa ba ma fa wanda take eh akwai wafi eh to an ketare oke wafi akwai fi fi ita kuma tana zuwa ne zarfayil makani dan zarafi na waje kamar zaidun fiddari zaman ko zarafi na zamani kamar asafaru fi yawmil hamis fi yawmil hamis shi yasa ita fa wadda ita ce ta sha takwas tana da ma'anoni tana zuwa a fi fi fi wadda ita ce ta sha takwas tana zuwa da ma'anoni takan zo da zarafi na waje ko na zamani yana cikin inda yake ta zo waje ɗaya dandin ma'anonin guda biyu a farkon suratul ruh inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa alif lam mim gulibatur rum fi adnalar وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بر السنين to nan fi adazar fi ta zo ne don zarafi na makani a gurin da aka yi nasara gurin da farisa suka yi nasara akan rumawa a gurin da yake mafi kusaci zuwa ƙasar sham farisa sun yi nasara akan larabawa a wuri wanda yake kusa da ƙasar larabawa wahun min ba daga labihim su dinnan rumawa bayan nasarar da faris ta samu a kansu sai galibin su ma za su dawo su nasara a kan faris fidir isinin a 'yan shekaru ba masu yawa ba da suka yi goma ba shekarun da suka yi goma ba to nan fidir isinin fi ta zo ne dan zarafi na zamani dan ko fi adalar ta zo ne dan zarafi na makani a ma'anarta kenan ta farko wa ka'ila fi takan zo da ma'anar ila ina misali kamar surat ibrahim inda ubangiji yake cewa faraddu aydiyahum fi afwahi to suka mai da hannayen su zuwa ga bakunan su to fi anan ta zo kamar an ce ila ila afwahi ala haka nan dai fi takan zo da ma'anar ala ina misali kamar a suratu daha inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa sallibannakum fi juzu'in nahl kamar an ce ala juzu'in nahl wa ma'a ita fi takan zo da ma'anar ma'a kamar udhulu fi umami a suratul araf to kamar an ce udhulu ma'a umami udhulu ma'a umami wal ba ita fi dai takan zo da ma'anar ba kamar a suratul shura inda ubangiji subhanahu wata'ala ke yanzara ukun fi to kamar an ce a wato bisa babihi bisa babihi yanzara ukun bisa babihi a wa min haka nan fi takan zo da ma'anar min kamar da ibrul kaifi da yake cewa wa hal ya imam man kana ahdasu ahdihi 30 shahran fi salasati ahwali to fi salasati ahwali kamar ya ce min salasati ahwali min salasati ahwali watanni talatin daga cikin shekaru uku shekaru uku suna da watanni nawa talatin da shida da watanni talatin ne daga cikin shekaru uku fi a nan mai ma'anar ta bin wallani haka nan fi takan zo da ma'anar lami fi takan zo da ma'anar lami a ina misali kamar na suratul nur inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa massakum fi ma afartu to fi a nan kamar an ce lima afartu saboda yadda kuka shiga cikin wannan magana magana haka kawai mummuna ku zo ku shiga ciki in ba dan Allah ya yi muku baiwa ba da ba azaba bace za ta sauka muku wattauke ne fi takan zo dan karfafawa wanda ita ce ake cewa za'ida kamar misali a suratu hudin waqalar kabu fiha kamar an ce waqalar kabuha waqalar kabuha kaga a wani wajen misali a farkon suratul zuhrufi a waje alalakum min alfulki wal an'ami ma tarkabu litastawu ala zuhuri anan ka duba sai kaga mahalli ya ce wato ma tarkabu na hune dangane da fulki dangane kuma da lan'ami alaihi a tsarin larabci hawa jirgi na ruwa ana cewa rikibar fulka amma kamar dabba za a ce rakiba alal jamali ko rakiba alal faras yasa na za ka ga mahalli ya yi bayani cewa matar kabunahu dangane da fulki walan ari ko matar kabuna alaihi to an gama da ita a fi fi an gama da ita sai kuma kalma ta goma sha tara ita ce wacce ita ce kai summa kai sannan ita kai masdariya ka an takan zo ne kamar an masdariya kamar da kai la ta asau a nan ta zo da ma'anar wato an masdariya wallami takan zo da ma'anar ta'alili kamar inda kace je tu kai tu kurima ne kai ka kurma ne na zo ne dan ka girmama ne ko farar da nahu ila umihi kai ta karra ainuha me yasa aka dawo da annabi Musa ga mahaifiyarsa bayan ya fada hannun fir'auna ya fada hannun fir'auna amma kuma aka dawo da shi hannun mahaifiyar domin ta samu kwanciyar hankali ta samu nutsuwa idanunta ta kame ta daina kuka cewa ga shi ta haifi ɗa amma ɗan ya faɗa hannun maƙiya fara da nahu ila umihi kai ta ƙarra ayyuha a to ma'anoni guda biyu da kai ta fi zuwa da su kenan kullum sai kalma ta nawa ita ce kalma ta ishirin ita ce kullum kullum karma kullu al-istigraqu istigraqi an yana bijira fihi a cikin kalmar kullu kullu duk inda ta zo ta kan zo ne dan istigraqi tana zuwa ne dan istigraqi ba inda kullu take zuwa ba dan istigraqi ba illa iyaka wani wakacin istigraqin nata wanda shine umumi to yakan samu tahassisi yanda ake faɗa da wuya a samu amamma da bai samu tasiri ba amma lokacin sai ya zamo ba tasiri gaba ɗaya ba tasiri yanzu misali kamar wa kullu na tauhu dahiri wannan kullu ta zo da istigraki wanda kuma ba abin da zai tasirin su dukkan halitta za su koma wajen Allah a ranar alkiyama suna kaskantattu kowa yana mai kaskan da kansa ko kuma na cikin suratu maryam shi wannan kullun tau da a wata sura ce wata ran ba da kasuwa jami'atan wa hayata murru marra sahab sura Allah ne zai kada kullu shay'in wa biru bima menene ga kashin ayat ta'amaluna ne ko tafa'aluna eh ta'amaluna ne a wata sura ne to eh a wata sura ne suratul ankabut ne ko ko ba ita bace rai da wurin su Allah man za ta sanati wa ya ta wurin mana ta su Allah lazi akana kullu shay'in wa yuru mata malu man jaa bil hasanati eh falahu falahu man jaa bis sayyi'ati فلا يزال الذين في قبل السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرر عليك القرآن روادك إلى مآت قل ربي أعلم من جاء بالهدى وما هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إتسي ko an haɗa surar biyu ba sura ɗaya suke ba ita wannan ta ƙare da inna ma umirtu أن أعبد رب هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن من كمي وأنا أتلو القرآن من نسبه نكو سمني كو ربي فمن يتدي فإنما يأتي لنفسه ومن قل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون في سورة القصص سورة القصص wacce ce a ina yanki wannan tafiyar wannan tsirgiragin tabbatacce ne yauwa ba wani wanda yake ba halitta da ba za a ce ya kare ba duk halitta za ta kare illa iyaka ana fadar cewa akwai inda aka kawo irin wannan aka ce akwai guda takwas abu takwas da aka fitar da su ko samaniyatun hukumul fana baqa'i ummuha min al-khalqi wal baquna fihi yazl adam kaga an kawo wasu abubuwa wato guda takwas kamar waccan na kullu shay'in halikun illa wajaha to wannan an togace wa kullu shay'in halikun qad hassasu umumahu fadlub li baqallahu hasu yadda mai jauharatu tauhid yake faɗa ko to a ita dai kullu kenan asali dai kullu duk inda ta zo tana nuna umumi sai limufradatin nukuri ana da rafata ita ga ɗaya-ɗayawa na nikira tana zuwa a rafata ga ɗaya-ɗayawa na nikira kamar misali kullu nafsin za'iqatul maut to ana ana nufin kowace rai ba makawa sai ta dangane mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut guri nawa yanzu a qur'ani haka akwai ta a suratu ali imran ko إن الله يرى لهم السنة ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذو عذاب الحريق ذلك ما قدمت يديكم أن لا سلسلة الذين قالوا إن لا عيد إلينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكلون قل قد جاءكم رسول من من قبل البينات بالذي قلتم فلما كفرتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك سيمي أه؟ kafin ayat da take kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah akwai kuma suratu anbiya ko kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un sai ina kuma kullu nafsin za'iqatul maut to kullu nafsin anan an rafa kullu da nikira ta dau umumi duk wata rai ta shiga a ciki shine nusalatin nukuri wal mu'arrafin akan rafa ta ma ga ma'arfa ina misali kama a suratu maryam ko kulluhumu atihi yawmal qiyamati farda dukkan halitta za su koma ga Allah kowa shi kadai duk takamaka da kana da mutane a duniya lokacin da zaka koma ga Allah na ran lahira kai kadai zaka koma sai ya zama ma baka san kana da kowa ba ka manta ma da kana da kowa a shi yasa a nan a kullu an rafa ta ga ma'arifa tun da an rafa ta ga ne lamiri ko wanda shine a harfin ma'arifa shi wallahi ko wa za mu fadi mu'arafin akan rafa ta ga juz'ai na abu guda ɗaya wanda yake ma'arifa kama a ce kullu zaidin hasan kowane bangare na zaid kyakkyawa ne ma'ana zaid ba shi da wani bangare da za a ce mummuna ne gabobinsa in ka duba kansa kyakkyawa ne idanunsa kyawawa hancinsa kyakkyawa bakinsa kyakkyawa wuyansa kyakkyawa kunnuwansa kyakkyawa haka ne ko kuma dukkan ɗabi'unsa ba mummuna kullu zaidin hasan qultu na ce wannan yana daga ƙarin siyuɗe a kan ibn sirki wa in fi hayyuzin na fi asad idan ita kullu ta zo a cikin hayyuzin korewa misali sai da aka kore ɗin aka kawo alatun nabi sannan aka kawo ita kullu ka sarki fi'ilin ko kamar inda fi'ili ya gabata au adatin karnafa ko kalma ta korewa ta gabata akan kullu kamar baitin mutanabbi da yake cewa ma kullu ma ya tamannal mar'u yudrikuhu tajarrir riyahu bima la tashtahi sukunu ma kullu ma ya tamannal mar'u yudriku kaga nan kullu ta zo a haizin ma sai da aka fara kawo ma ta rafayi sannan aka kawo kullu to korewar ya fuskanta ne zuwa gaba daya wato a ce dukkan abin da ɗan adam ya buri zai cimma to wannan ba zai taɓa yiwa ba amma wannan bai hana a ce a cikin wani abin da ɗan adam zai gori ba zai kai ga wani shi ɗan adam akwai abin da zai gori ya zama ya cimma burinsa amma abin da ba zai taɓa yiwuwa ba shi ne a ce duk abin da ɗan adam ya yi gori sai ya cimma to wannan babu babu shi sai dai a cikin abin da ɗan adam ya yi gori to yakan cimma wani ko su ba usulita lil ba'ali sannan ya zama an tabbatar ga wani wa illa idan ko ya zama sai da aka fara faɗa kullu sannan aka kawo na fari falle ya um to sannan ya ɗau umumi kamar kullukum la ya da dukkanin ku kan wanda ya shiga gidan to a sannan an hana dukkanin shiga gida amma an kace la ya duhul kullukum da kada ku ce dukkanin ku ne za su shiga gida in wa'yansu sun shiga gidan to wasu su tsaya daga waje shine la yadhul kullukum da amma an kace kullukum la yadhul da gaba ɗayan ku wanda ya shiga gidan ka a ga ɗaya a cikin ku da zai zama a cikin gida shine wa illa falli yaqum to sai mu fara kai ita kullu wannan bayanin da shi ya sayo ya ƙara a kai da baitocin nan da shi mutane biya farkon baitocin suke akwai guda uku ne wanda malaman balaga ba suna yawan kawo su ko wala Allah balagatul wariha ma an kawo su ko kam kan ukiltu wa kam kadmittu indakum summan taharku fazaral qabr wal kafan kakkana shahada da fane kabla mautihimu jama'atun suma matu kabla man dafar ma kullu ma ya tamannal mar'u yudrikuhu yana zagi wani sarki ne da wasu jama'a masu matsa masa daga ba yace kamkar mutum da yawa sai ku ɗauka kun gama da ni kun kashe ni wa kam wa kam kan fitu inda ku musu da kuna ɗauka ai na mu sun manta farko amma kuma sai in tashi in girgiza a zalil kabu wal kafaru sai a waye gari kafarin da kuke ganin kun sa ni a ciki ya kau na sake tashi da kafarin da kuke ganin kun binne ni da shi ya kau kad kana shahada da bini qabla mautihi mu jama'atu akwai wasu mutane da suke ganin su sun kai ni sun haka kabari sun binne su suna dandare su ma masu kaula man dafa amma kuma a ƙarshe sai ya zama wanda suke hangen sun binne ba shi ya mutu ba su ne suka mutu kafin wanda suka binne shi ne ma kullu ma ya tamanna al-mar'u bi dawri kuhu da gazai ya hu ma la yashtahi da da ma la yashtahi sufur da alhamdulillah na'am a wa'a tuto wajen ma'anar tabin din ba cewa abin ya faro daga wajen abu huraira yawa ya faro ne daga wajen abu huraira yawa ya zama kenan ta zo da ibtidai yawa ta zo da ma'anar min to alhamdulillah to makaranta ba eh mutane a kasuwa mutum tashin sai kuma hadari ya tsare su na da yawa a wurin da wanda in sun yi sallar gida su tafi wannan ya ba su dama su yi sallar jami'a su ya danganta da in sun je gidan ya ga wata sufa za su je gida ne za su yi a gida asali dai jam'i suri wato ko jam'in a ce a gaba sau da jam'in suri ba jam'i hakiki ne wannan tunda ba wai ana jinkirta ta farkon sai farkon ƙarshen wakacin ta a yi ba jam'i suri shine wanda ake jirkinta ta farko sai ƙarshen wakacinta a yi ta ana gamawa ya biyu wakacin ta biyu ya shigo to na shi ake kira jirgin suri kamar misali a ce la'asar tana farawa uku da rabi to a ce a zahar kamar uku da ishirin ana gamawa ba daɗewa la'asar ta yi sai a tashi a yi la'asar to wannan shine jam'i suri amma jam'i wannan da ake faɗa jam'i haƙiƙi ne domin ku ana ishan ne tun kafin wakacin ta ko to shi abin dubawa a nan shi ne me suke gudu har zai sabauta su jam'in surin galibi a yanzu dalilan duk da aka faɗa na a jam'i babu su saboda so da sai a jam'in a tafi wajen hira ko a tafi yawo ana yin jam'i ne irin wannan dan ana bukatar a koma gida a gida kawai aka fuskanta ana jin tsoron waje saboda kaga shi yasa aka ce idan ya zamo akwai duhu tare da tako ko kuma ya zamo akwai ruwan sama ana ganin wato in ba a yi jam'in ba aka ce bara a je gida sannan a sake fitowa za a fito ne a cikin ruwan sama amma yanzu galibi jami'in da ake kawai ana yi ne a je a ci gaba kuma da wasu abun ba ita sallar ce ta zame wa mutane alaƙaƙai ake allah allah a ga an rabu da ita yawa kaga wannan gaskiyar lamari ba daidai ba ne yawa gaskiya ba daidai ba ne ana gaggawa a ce a yi ne dai amma ɓanna ce ake ba a sani ba shi yasa wasu garuruwan yanzu karawiyin wanda manyan malamai ne a tun da aka gina masa karawiyin wajen hijira ta ɗari biyu da kaɗan manyan malamai ne amma wani yake ba da labarin cewa tun da ake ba a karawiyin ɗin shekara wajen dubu da ɗari da wani ba a taɓa yin jam'in nan ba a ciki saboda ana ganin kamar ba wata bukata ne bukata kai sallah ka tafi hira ko kai sallah ka zauna hira a haka kyale sallah ma in ka yi hira wakacin sallah ya yi kayita amma ba wai kai sallah don ka samu damar hira ko ka samu damar tafiya wani waje don wata bukata ta ka ba ana yin jam'i ne don a tafi gida a kwanta ya zama ba ana jin tsoron fitowa ko dai saboda ruwa ko saboda wani abin tsoro